الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kaman kullum muna farawa da mika godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin amincewansa ya sake kawo rayuwarmu a cikin wannan rana kuma a daidai wannan lokaci da muka saba haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka don ci gaba da gabatar da darussa kamar yadda muka saba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi muna muwafaka wurin karanta daidai fassara daidai na umarni mu aikata Allah ya ba mu ikon aikatawa na mu hannu Allah ya ba mu ikon hannuwa kamar yadda aka sani kuma aka saba a duk ranar juma'a a tsakanin sallan magariba zuwa isha'i da asabar muna tafsirin alkur'ani mai girma wanda a sati da ya gabata mun ɗauko karatu muna yi lokaci mun halinsa muka takaita yau insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan ban manta ba mun tsaya ne aya ta saba'in da bakwai haka ne ko da takwas ko saba'in da takwas za mu tashi saba'in da tara yau e mun tsaya ne aya saba'in da takwas yau za mu tashi aya ta saba'in da tara amma dai za a sake tashi daga na saba'in da bakwai ne kaga wurin ko muna roƙon Allah madaukakin sarki ya muna muwafaka kuma kamar kullum muna kira ga malumin mu da ke tare da mu a nan masallaci da wanda ke wajen masu sauraron wannan darasi idan suka ji kurakurai su taimaka su yi muna gyara muna shirin mu karɓi wannan gyaran da izinin Allah na bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون
بارك الله فيك وجزاك الله بخير جزائه آه بسم الله الرحمن الرحيم da suna Allah mai rahma mai jin kai idan mai bin wannan karatu bai manta ba mun tuke akan ayoyi uku ko biyu wanda amma mai ta kaɗan daga cikinsu wanda Allah maɗaukakin sarki yana mukabalantar masu imani an gane yanzu duk yadda kafiri zai bai bayyana gare ka kai mai imani ya ce ai ina kaunanka ina tare da kai ai duk ɗaya muke uwa ɗaya uba ɗaya makoma ɗaya wai har da makoma guda ne za ka yadda idan ka yadda ya nuna baka ma san abin da kake yi ba to shine Allah yake cewa masu imani yace afatatma'una yanzu kuna tsammanin an yu'minu da kun yahudu su dawo su yi imani da ku su bar littafin su na at-taura wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah yayin da an samu wasu kaso daga cikin su suna sauraro zuwa ga maganan Allah su ji ayan karara sako daga Allah daga bakin manzon Allah sun san ma'anansa sun san fasaran sun gani a cikin littafansu amma Allah ya ce sun mayu harrifunahu sai su dawo su musunye maganan da Allah ya faɗa zuwa ga nasu son rai din wanda ya san sirrinka cikinka da wajenka tun kafin ka zo ya san labarinka ai ya fi ka iya sanin dabara ko da zai yi da kai shine Allah ya ce afa tatma'una shin kuna tsammanin an yu'minu lakum yahud yanzu yahudu su yi imani da ku bayan wa farkana fariqun minhum wasu kaso daga cikin su yasma'una kalam Allah suna sauraro zuwa ga maganan Allah summa sannan bayan sun ji maganan sun gane sun fahimta yuharrifunahu sai su rika canza maganan Allah din zuwa son rai an gane ko eh summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu bayan sun gane ma'anan ayan sun hankalta sun fahimta wahum ya alamuna alhali suna sane da cewa sun san sun canza al- ayan Allah sun musulmi ayan Allah din amma saboda hali irin ɗabi'a na Yahudu ya san karya yake yi ya san a bisa karya ya kafa hujjarsa ya san ga yadda aya take ya san ma'ananta amma domin ta dace da sauransa sai ya canza zuwa ga zuwa ga sauransa Allah ya ce har yanzu in ɗabi'an nan ba su gane ba ga wata ɗabi'a ta su kuma. Wa idza laqul ladina amanu kullun yahudu idan suka haɗu da masu imani qalu sai kaji suna cewa amanna mu ma mun yi imanin amma wa idza khala ba'dhum ila ba'd idan suka keɓanta sashen su da sashi yahudawa zalla qalu sai su rika yi wa junan su faɗa da cewa atuhaddithunahum yanzu za ku rika ba su labari bima fataha Allahu alaikum na daga abin da Allah ya na buɗe a kanku Allah ya sanar da ku a taura kafin su zo a ciki an faɗa muku annabawan da za su zo annabin karshe ma tarihinsa yana ciki har da sunansa ma yana a ciki har inda zai bayyana ma yana a ciki sun san siffarsa sun san shi kamar yadda suke san ɗiyan cikinsu eh Allahu akbar qalu atuhaddithunahum yanzu ku rika ba su labarin bima fataha Allah alaikum na daga abinda Allah ya buɗe akan ku la yuhajjukum bihi inda rabbikum dan su samu daman kafa muku hujja a gaban ubangijin ku idan kun ce Allah ba mu sani ba sai su ce kariya suke yi a littafin sa taura akwai hukunci in mutum yayi kaza kaza za a yi masa kuma sun karanta sun go yanzu kaga masu imani sun kafa musu hujj- hujja a cikin littafin su an gane ko shine li yuhajjukum bihi inda rabbikum don su kafa muku hujja a wurin ubangijinku in kun ce ba a yi ba su ce an yi a ina ku duba littafin kuri kaza da kaza an kawo an yi bayani afala ta afilun shin ba ku da hankali ne ku rika ɗaukar sirrin ku kuna kai musulmai bayan ba su yarda da addinin ku ba kuma ba ku yarda da nasu ba ku rika ɗaukar sirrin da ke a cikin littafin ku kuna kai musu afala ta afilun shin ba ku da hankali ne sai Allah ya ce awala ya alamun shi yanzu yahudu ba su sani ba ne shi ko anna Allah ya alamu ma yusiruna wa ma yulinun ai Allah ya san abin da suke asartawa ma da wanda suke bayyana yanzu matsalan su ta a rika ba mu'minai sirri ta a rika ba masu imani sirri domin kar su gano sirrin su su kafa musu hujja a gaban Allah to shi ko Allah ya san sirrin da bayyana to me amfanin boyewa in sun boyewa masu imani to shi ko Allah ya sani inna Allah alimun bi zati sudur a ta abin da ke cikin kirazan su wanda ba su furta ba ma duk Allah ya sani Allahu akbar wa in tubdu ma fi anfusikum ma fi sudurikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah ko ku bayyana abin da ke cikin kirazan ku ko ma ku koye Allah ya sani kuma zai muku hisabi a Allah ya ce wa minhum akwai daga cikin ahlul kitabi waɗanda ummiyun ummiyun kana iya ba su fasarori da yawa ko ka ce musu jahilai tif tif wanda ba su san komai ba ba su iya karatu ba su iya rubutu ba ka iya cewa ummiyun wayanda ba su san komai ba ka iya cewa ummiyun yan bi ne kawai duk inda aka kora can suka yi kamar dabbobi Allah ya ce la ya'lamun alkitab littafin da aka saka wa annabin da suke rayuwa a zamanin sa ba su ma san littafin ba ba sa iya karantawa ko an karanta musu ba sa fahimta illa amani iya abin da suka iya tasuniyoyi gurace gurace fata na in samu kaza bai kuma yi aikin samun kazan ba Allah ka ba mu aljanna amin kuma ba su aikin aljanna Allah ka kare mu daga wuta amin amma kuma suna aikin shiga wuta Allah ya ce wa minhum daga cikin su ummiyun akwai ummiyawa wanda ajjahilai ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba la ya'lamuna alkitab ba su ma san littafin da Allah madaukakin sarki ya aiko musu ba illa amani wato abin nihi la ya'lamuna alkitab din la ya'malu bi muqtadal kitab ba sa aiki da abin da littafin yake hukuntawa ma gaba daya duk abin da ke cikin littafin nayi nayi ba su yi bari na bari ba su bari sun shiga cikin la ya'lamuna alkitab an gane illa amani abin da suka iya gorace gorace ne kawai Allahu akbar wa in hum ko yaushe za ka same su ba sa akan komai illa ya zunnun sai dai zato kawai zaton mu kaza ne zaton mu kaza ne to kuma inna zanna qur'ani yace la yughni min al-haqqi shay'a eh zato in dai zato zato ne kawai ka tattara haka yi buhu buhu na zato to gara gaskiya kwara daya ya fi buhu buhu na zato kawai an gane ku Allah ya ce fawailun kalmar azaba ta tabbata lilladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim ga waɗannan da ke amfani da hannunsu su rubuta littafi bayan sun gama rubutawa sun mai kuluna haza min indillah sai su ce wannan sako ne daga wurin Allah Allah ne ya aiko ya ba da umarni a yi kaza ko ya ba da ya yi hani da a hannu daga kaza alhalin su suka yi amfani da alkalami da takarda suka rubuta abin da rayuwarsu ke so domin su aza mutane akan bata kuma zuwa ga sauransu to irin waɗannan mutanen wanda a kowane zamani yanzu ana samun su wanda maimakon a doki Kur'ani ya zamo izina abinda za a yi wa'azi a gyara ɗabi'u da halaye al'amari ya gyaru rayuwa ta yi kyau ta yi daɗi ta tafi a cikin tsari sai a dawo ana rubuta Kur'ani ana sha ana rubuta Kur'ani ana laya ana rubuta Kur'ani ana raba aure tsakanin mace da miji a rubuta Kur'ani a haɗa auren dole a rubuta Kur'ani a haɗa tsakanin wa da kani a rubuta Kur'ani a hada tsakanin ɗa da uba, a rubuta Kur'ani a yi saɓon Allah a yi fasadi iri nau'i daban-daban. Da irin wannan halin Allah ya ce duk waɗanda suke akan wannan hali ba su tuba ba ga sakamakonsu. Fawailun kalmar azaba ta tabbata gare su awadin fi jahannam ko kuma wani rijiya wanda a cikin wutar jahannama adda rijiya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ka'ir abin nan ba'iru ka'arha habisa ɗamuha rijiya ce wanda zurfinta ya yi muni sannan abin da ke ciki za a iya ci a matsayin abinci ya yi muni ya yi muni ya wuce wuri bala'i cikin bala'i cikin bala'i shine qur'ani ya faɗa cewa wai za ulqu minha makanan dayyitan mukarranin yace da au hunalika subura Allah zai ce musu la ta da ul yawma suburan wahidan wa da suburan kaseera wato bayan an tura mutum ga matsalan jahannama a cikin jahannamin kuma sai a yi rijiya me shi na can a cikin rijiyar bayan yana a cikin rijiyar kuma sai a bashi dama in zai iya fita a rijiyar ya fita kuma idan ya fito a rijiya din za ka ishe kuma cikin wuta ne zai fito sannan ma ba zai iya fitowan ba sai ya tattaka ya zo bakin gaba sai ya koma shine makanan bayyikan wuri wanda an mai kunci ga sanci ga kunci sai sun yi iyo kamar sun zo gaba sai su darje su koma Allah ya ce a daidai lokacin da ahu na lika subura za ka ji sun fara kiran halaka wayo mun halaka wayo mun shiga uku mun shiga bala'i Allah ya ce a'a la ta da uliyumu suburan wahida in dai halaka ne ku kira guda ku yi ta kira mara adadi ma wa da suburan kasira ke to duk wanda suke amfani da hannunsu suna rubuta littafin Allah suna karkatar da hankulan mutane kamar irin musailama ya faru da shi ko ba haka ba misalin al-kazzab mun sha bada misalin shi anan shi ma ya da awan annabta idan an yi wa manzo Allah wahayi ya ce shi ma an yi masa ya je kasuwa ya samu littafai da aka rubuta tatsuriyoyi sai ya rubuta sai ya kawo amma tun a wannan lokacin aka gano shi makareci ne hadda mabiyansa sun gane kariya yake hadda mabiyansa sun gane kariya yake domin abin nashi bai da alaka da Qur'ani bai ma da alaka da wahayi tunda mabiyansa sun kai idan wani abu ya faru sai a tsaya a ce to a dan duba mana sai ya tsaya ya kame yana yana jiran wahayi ko haka Allah ke wahayin ba sani ba to ire-iren wayannan Allah ya ce fa wailun kalmar azaba ta tabbata gare su lil ladina yaktubuna alkitab ga wayanda ke rubuta littafi bi aidihim da hannayensu thumma yaquluna hadha min indillah wannan jawabi shine hadarin inda za ka rubuta littafi da hannunka sai ka aje don amfanin kanka tarihi ne ka rubuta don ka rike wani bayani ne da ba za ka iya rikewa ba ka rubuta don ya tabbata bayani ne aka yi wanda ana bukatar wata na maimaita irin sai ka rubuta ka aje wani abu ne na bangaren karatu yake baka wahalar rikewa sai ka rubuta ka aje wannan babu laifi inda laifin yake lokacin da zaka canza rubutunka zuwa ga maganar Allah sun mai kuluna sai ka ji suna faɗin haza min indillah wannan daga wurin Allah ne menene matsalansu ko hikimansu liyashtaru bihi samanan kalila don su sayar da waɗannan ayoyin Allah ɗin da 'yan wasu kuɗi 'yan kaɗan wannan kuɗi kaɗan bai nufin 'yan kuɗin kaɗan ne duniya da abin da ke a cikin taurin Allah abu ne kaɗan yanzu da za a baka miliyan guda nan miliyan guda nan baka shekara uku ko hudu sai a ga babu su suna ma kaiwa ba za su ma kai ba ko ba haka ba amma yanzu da za a baka miliyan guda kan za ka ji an baka kuɗi har da wanda bai taɓa rika ko dubu ɗari ba miliyan guda babban kuɗi ne a wurinsa ko ba haka ba to amma kuma matsalar shi ne inda za a yi ma tsawon rai sai ka canye su kuma kana bidan wasu da ma za a sake karo wasu miliyan gudan kuma haka za su sake bacewa to saboda haka sun zama samanan kalil kenan domin duniya da abin da ke a ciki hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah junaha ba'uda ma saka kafiran minha shurbata ma da ce duniya da abin da ke ciki ta yi darajar fufukin sauro a wurin Allah da ba bari kafiri ya sha ko kurbin ruwa ba a duniya ashe wannan duniya babu komai ba ta da wani daraja a wurin Allah wani hadisin cewa mai ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa mawala kai duniya da abin da a cikin mala antacce ne tunanu ne in banda abutan Allah da abin da ya kama da shi to menene duniyar ma gaba daya amma gashi nan shi muke ba karfi Qur'ani ya ce bal bari da tu'thiruna al-hayata ad-dunya kuna fifita rayuwar duniya kuna barin lahira bayan ku fal akhiratu khairun min ad-dunya wa abqa ke yayin da gidan lahira ita fi alkhairi sannan ga duniya kuma ita fi wanzuwa domin duniya duk yanda aka yi za a barta lahira kuma in aka je dindindin ne babu inda za a je kuma na gaba Allahu akbar kuma yakuluna hada min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila Allah sai sake cewa fa wailul lahum har yanzu dai kalmar azaba ta tabbata a kansu ta kara tabbata a kansu min ma ka tabbata aidihim saboda abin da hannayen suka rubuta shine ya jawo musu azaba a nan an ambaci jins ne ana nihin kul azaba ta tabbata a kansu saboda abin da hannayen suka rubuta hannu ne ya rubutu amma hannun ya jama gangan jiki shan azaba wa wailun lahum Allah ya sake cewa kalmar azaba ta tabbata gare su da mimma yaksibun abin da suke aikatawa na canza maganan Allah na yi wa Allah karya na faɗan abin da Allah bai faɗa ba na rubuta ayoyin Allah suna saidawa don wasu bukatunsu na duniya wailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun sai Allah ya ce
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله أهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون
yanzu ga wata bidiya kuma da yahudu suka sake kirkirowa idan ba ku manta ba karatunmu a baya lokacin da annabi musa ya je mikat wato ya je ganawa da allah mun karanta samiriya sun saka musu wasu ɗan maraki ko da suke bautawa ya ce haza ilahukum wa ilahu musa fa nasi ai wannan shine allah ku kuma shine allah musa ma shi kansa ya manta ne ya bi da allah ga allah nan wannan bautan da suka yi na ɗan marakin to daga baya sun gano kuskure suka yi bai dace su bauta wa ɗan maraki ba don ba Allah ba ne to sai suka kirkiri wani amani din wani gorace goracen da suke wa kanu Allah ya ce yahudu sun ce lan tamassana nar ko an je lahira ba gida biyu bane daga wuta sai aljanna suka ce ko lahira aka je lan tamassana nar wuta ba za ta kona mu ba yani wuta ba za ta shafe mu ba in ma har za ta shafe mu to illa ayyamin ma'adudat sai wasu yan kwanuka ne kirgagu da basu da yawa a jefa mu jahannama na tsawon kwana arba'in daga nan sai a fito da mu a yi aljanna da wasu kuma riwaya aka ce kwana bakwai ko kwana arba'in ko kwana bakwai wato adadin kwanukan da suka yi suna bauta wa dan marakin sai dai arba'in ya fi karfi saboda qur'ani ya ce wa idwa adna musa salatina laylatan wa atmamnaha bi ashrin ga salat ga ashara nawa kenan arba'ina layla arba'ina layla ko to kaga abin nan kwana arba'in annabi musa bai tare da su to su kuma a wannan lokacin suna bautar dan mare suka ce wa qalu lan tamassana an-nar wuta ba za ta shafe mu ba a lahira ko da an je in ma za ta shafe mu illa ayyamun ma'dudat sai wasu yan kwanuka yan kidigagu marasa yawa ko dai kwana bakwai ko kwana arba'in daga nan sa fita su a mai da su aljanna wannan daga cikin amani na yahudu kenan an gane ko daga cikin gorace-goracen da suke kenan yanzu da ba kuka zauna kuka yi wanga shawarar cewa in ma an je lahiran za a sa ku wuta sannan ga adadin kwanukan da za ku yi a cikin wuta wannan yanzu da gorace-gorace ne nasu an gane ko wakalu suka ce lan tamassana naru wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'duda yani illa ayyama ibadatul idil sai yan kwanukan da suka yi na bautan dan maraki an gane ko sun matta haka ne kul attakhastum inda Allah ahada sai na yanzu idan ba yahuda ya faɗi haka ko kai annabi sallallahu alaihi wa sallam kul ce da su attakhastum inda Allah ahada shin kun riki alkawari ne tsakaninku da Allah cewa zai sa ku wuta na tsawon kwana bakwai ko kwana arba'in na bautan ɗan maraki da kuka yi sannan ya fitar da ku daga baya wannan yana bukatar amsa ko sannan falan yi kullifa Allahu ahada har Allah ya ɗauki alkawali domin Allah baya saba alkawali shi ne ya ɗauka muku alkawalin haka cewa in an je lahira zai sa ku kwana arba'in ne a wuta daga nan ya fitar da ku tambayan ba ta da amsa har yanzu am taquluna ala Allahi ma la ta'lamu ko dai kuna cikin wayanda sun sha shayi sun gigice ne suna faɗin abin da Allah bai faɗa ba am takuluna koko kuna faɗi ne ku kirkirkar ya ku jingina Allah ga Allah ma la ta'lamuna abin da ku ba ku sani ba babu gaira babu dalili babu hujja Allahu akbar ku kalli magana yana dauke da gabobi har guda uku ko in ce hudu na farko wa qalu lan tamassana an-nar kun ga gaba da yake na illa ayyaman maduda kul attakhastum inda Allah ahada biyu falan yukhlifa Allahu ahada uku an takuluna ala Allah ma la ta'lamun hudu duk gaba ɗayan su babu amsa wa ya faɗa muku ga iya adadin da za ku shiga cikin wuta babu wa ya faɗa muku in kun shiga za ku fito babu shin alkawali kuka ɗauka tsakaninku da Allah za a yi haka ba a yi ba har Allah ya ɗaukan muku alkawalin da ba zai saba ba don baya saba alkawali ba a yi haka ba shin ko ko kirkiren karya kuke kuna jinginawa ga Allah akan abin da baku da sani akai shi ma bai da amsa to sai ka komo ka fiki wancan ayan sai ka ce kai tilka amani yuhu duk maganganun da suka faɗa babu gaira babu dalili tilka amani wannan gorace goracen su ne kai abin da suke shafi kansu to sai Allah ya ce
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
yanzu kun ga Allah sai ba da amsan da kansa Allah ya ce bala a'a abin nan da suka faɗa gaba ɗaya ba wani alkawali ko yarjejeniya tsakanin su da Allah ba ya haka ba amma dai ga sakamako da zai dace da wannan abin da suka faɗa ne Allah ya ce man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata wata mummunar aiki lan ta masalan naru kariya ne cikin tsagoronta kariya mummuna aiki ne illa ayyamin ma'aduda kari ne adafi ne akan kariya din kariya bisa kariya kenan an gane ولا اتخذتم عند الله عهدا كرياني فلن يكلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون duk kariya ne Allah ya ce bala tabbas man ka saba sayyi'atan duk wanda ya aikata mummunan aiki yayi yau gobe yayi har abin ya zama masa jiki wa akhafat bihi khati'atuhu har kurakuransa su lullube shi su mamaye shi su kewaye shi har zunubinsa su mamaye shi su kewaye shi dama zunubi gaba zunubi baya zunubi sama zunubi baya aikin alkhairi kullum ayyuka ne na zunubai to wanda ya kashe ya kitse abin da ya kashe rayuwarsa a haka bai da wani sakamako fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wayannan yan wuta ne wanda in sun shige ta kuma abadan abadan ba sa fita a ci ina maganar kwana 40 akwai shi kwana bakwai ha babu da amsa Allah ya bada Allah yake bala tabbas man kasaba sayyi'atan duk wanda yake aikata munanan ayyuka wa ahabat bihi khati'atuhu kurakuransa ko munanan ayyukansa suka kewaye shi ya zan bai aikata wasu aika na alkhairi sai dai miyagu zalla cikinta yake kwance cikinta yake tayi cikinta yake yawo da faulaika ashabun nar wa'annan kana so ka san ko su waye su ake to yan wuta kuma hum fiha khalidun suna masu dawwama a ciki sai Allah ya ce
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
kun ga tafiyan Qur'ani kenan za ka samu wani lokacin Qur'ani na bayani akan targhib da tarhib gaba daya ko ka ji alwa'adu wal wa'id wani lokaci an gane ko yanzu an yi maganan sakamakon yan wuta lallai man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi qati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun idan aka ban mu haka sai mu tsorata mu firgita mu razana ko ba haka ba to aya ta gaba sai Allah ya ce wallazina amanu su ko waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata kyawawan ayyuka to su kan fa ulaika ashabul janna waɗannan sune yan aljanna Allahumma ja'alna minhum fa ulaika ashabul jannati kuma su hum fiha khalidun in sun shige ta za su dawama dindindin ba za su fita a cikin ta ba ma damatu samawati wal ard illa ma sha Allah ko ba haka ba Mm, wannan daga cikin faɗa da larabawa ke yi ne idan aka ce abadan to sai su ce to ma damatu samawati wal ard lakin as-sama'u wal ard la yakunu dawamin ba za su dawama ba wata rana za a waye gari babu su. yawma tamuru sama mauran wa tasiru al-jibal sayran an gane ko eh wallazina amanu lalle wa'anda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na gari wato ayyukan da'a kenan yina yi bari na bari ulaika irin wa'annan su ne ashabul jannati yan aljanna hum fiha khalidun kuma in sun shige ta ba za su fita ba har abada suna cikin ta dindindim a ciki ai kaga aljanna idan mutum ya shiga idan babu bukatar fita ko ba haka ba innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha khiwala kun ga aka ce khalidina fiha khalidin labadin alqulub yana nufin dawama shi ma wato abadan shi kuma taukidi ne da an ce khalidan mukhalladan ko khalidan fiha abadan in aka ce khalidan fiha ko ba a sa abadan ba yana nuna khulud kenan dawama idan kuma aka kawo abadan taukidi ne akan khalid eh an gane ko lallai bayan Allah masu imani idan suka shiga aljanna ba za su fita ba suna cikin ta har abada amma ɗan wuta akwai wanda za su shiga wuta kuma su fito daga wuta su dawo aljanna domin hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake da imani ko da kwatankwacin kwayan zarra ne to ba zai tabbata ba a wuta inda akwai imani mutum ya shiga wata wasu shekaru haka ko wasu adadin watanni ko sattuka imani nan nasa wata rana zai fitar da shi daga wuta zuwa aljanna ba ma dai aikar a ko bi hanyar wuta ko ba haka ba eh hanyar wuta ba ma son mu ganta ma gaba daya a wuce aljanna straight eh amma wasu su ce a to in dai wuta ne tunda ma za a shiga ba za a za a hita ba wutan duniyar ma ya kai yare ta manzo Allah ya ce wutan duniyar nan kashi cikin kashi saba'in ne aka ɗibo kashi ɗaya an bar sittin da tara tana sai cikin lahira kashi ɗaya ne aka ba mu nan ba ka iya shiga a cikin saba'in da tara yana can a lahira kuma wutan lahira ta saba na duniya na duniya mai la take da shi na lahira ko daskararre ne lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash kajifa hadda bargo na wuta gado na wuta katifa na wuta filo na wuta kashi kun ga ya saba wannan wuta irin da muka sani na bela na duniya ke Allah ka tsare muka kare mu me Allah yake ba
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
malumma suka ce wannan aya kusan ita ce dalili na farko da aka ɗauki alkawali tsakanin Allah da banu Isra'il kuga sai Allah ya zai aje ayan anan Allah ya ce wa id ka ambata ko ka tuna wa id akhadna mithaka bani isra'il tuna lokacin da muka riki alkawalin banu isra'il menene la ta'buduna illa Allah alkawali na farko kenan Allah ya ba su ci da sha halas ba wahala ba kuncin rayuwa wurin zama gashi nan halas abinda Allah yake so a kadaita shi da bauta ba tare da ainihin shirka ba. Allah yake wa'id bi ma'ana wadkur ka ambata ko ka tuna iz akhadna misaka bani isra'il lokacin da muka riki alkawalin banu isra'il menene alkawalin ya Allah sai ce la ta'buduna illa Allah kakku bauta wa kowa sai Allah shi kadai Allah ɗaya ne shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi abin da ke tsakanin sama da kasa mulkan wa khalqan wa abida mallakansa ne halittunsa ne bayansa ne yaf'alu ma yasha'u kaifa yasha'u yana aikata abin da ya so a yanda ya so a lokacin da yake so ma sha Allah kana ma lam yasha lam yakun abin da Allah ya so shi yake kasancewa duk abin da Allah bai so ba bayan da za a iya kasance komai nashi ne mallakansa ne halittu da komai nashi ne shi yake jujjuya su yanda ya ga dawo shi yake jujjuya su yanda yake so yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'an Allah ke Allahu akbar alkawalin da ya doka wa bani Isra'il me yasa aka fara da bani Isra'il saboda a lokacin da annabi adam ya rayu gaba ɗaya shekara dubu a duniya babu mushriki ko fara guda karni goma gaba ɗaya masu imani ne ba mushriki ko guda to daga nan sai Allah madaukin sarki ya fara aiko annabi nuhu shine manzo na farko lokacin ko shedan alkawalin tun da ya dauka sai ya kamata ya fara dabbaka ta yanzu ya rika littafowa mutanen da ke rayuwa a zamanin annabi Nuhu da cewa akwai su wane da wane mutane ne masu daraja albarkan masu albarka yana da amfani zai yi tasiri ku nemi albarka daga wurinsu a zamanin annabi Nuhu mutanen sun malum ma suka ce da farko ba bautan gumaka da sulata da uzza da subal da malata ba ba bauta musu ke ba daraja suke yi da mutunta su da ba su matsayi saboda sun yi tasiri a baya aka aje hotunansu ana kallo to wanda suka wuce bayan wayannan su ne sai shaidan ya sake dawa ya ta iyayenku da kakanni duk abin da kuka sun samu albarkan wayan gane kuma ku bi za ku samu sai rika ce musu ku bi ta nan ne ake bi a kai wurin Allah suka rika bin su kai daga baya ma ya dawo ya ce musu kai su ne ma allolin ku rike su komai bukatan ku yana nan a wurin daga nan sai shirka ta yadu a duniya al'amuran suka ci gaba da lalacewa Allahu akbar to shine Allah alkawalin da ya fara yi da su kenan la ta'buduna illa Allah kakku bauta wa kowa sai Allah sai ce mi wa bil walidaini ihsanan dangane da iyaye kuma ku kyautata musu kun ga iyaye shi kyautata musu ake ba bauta musu ba shi yasa wannan aya kullum duk inda zaku ji bautan Allah zaka ji in za a kawo abu na biyu to shine da'a ga iyaye wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan wa abudu abnan wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini إنسانا قاشنا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا لما قاش وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ذيته وبالوالدين إحسانا يوم هكا آية حدثك با ربا أيام بيو إذا ka raba to duk abin da kai Allah bai bukatan ko guda daga ci dole sai an hada su ana da'a ga iyaye shi ko Allah ana kare shi da bauta an gane ko shi yasa Qur'ani bai bambanta tsakanin Allah da iyaye sai ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun nan kan fala tudihuma amma bai sa kuma ka walakanta suka ci musu mutunci ba sai Allah ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wata bi sabil man anaba ilai wa bil walidaini ihsanan dangane da iyaye biyu ku kyautata musu wa dhil qurba haka makusanta yan uwa da dangi idan an samu dangi san an samu a mutunta su ko babu kuma ya kai musu gaisuwa da ziyara an kwana lafiya an tashi lafiya ya jiki ya yanayi da sauransu a gaisa wa juna wannan yakan ɗebe kewa wannan yakan kara sa kaunin juna eh walizal kurba kenan wani yatama abin da ya shahi marayu su kuma a kyautata musu yas'alunaka anil yatama suna ma tambaya dangane da marayu ya za a yi da su Allah ya ce kul islahu lahum khair kyautata wa marayu ba karamin alkhairi bane hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ana wa kafirin da shi mai kahatenin fil janna ni da mai kulawa da hakkin maraye kamar wannan yatsun ne a cikin aljanna kun ga babu tazara mai yawa ku ga manzo Allah ga mai kula da maraye a cikin aljanna ta kana kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ya ce man yuhibbu an yubsida lahu fi rizqihi wa yas'alahu fi asri wanda ke son a yalwata masa cikin arzikinsa a buɗo masa kofofin samu to ya rika shafa kan maraye in ka ga maraye shafa kan shi ko dan murmushi ya haka ka jafa kanka arziki ne kai wani hadisin ma yace duk wanda ya shafi kan maraye ko wani jiki na maraye wani gaba har ya ji daɗi ko yana kuka ya fasa kukan sanadiyar shafan da kai masa ko ka bashi wani abu ya yi murmushi ya ji daɗi an gafarta ma zunubanka wato hikiman shi ne in ka walatanta wani maraye yanzu kai ma wata ranar za ka bin marayu shi ne matsala shi yasa Qur'ani ce wal yahshal ladina law taraku min min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim saboda haka falle su kulla wa le kulu kaulan sadida kama sadinu sudan in ka kula da ɗayan wasu ran da baka nan Allah zai kawo wanda za su kula da naka ku kalli tafsir da Sheikh Kabiru Gombe yake a Kaduna da aka fara abin sabo sabo aka yi ta neman taimakon marayu ina jin ban manta ba a shekaran fari maraya dubu goma sha takwas aka taimakawa ko da aka zo wata shekara ya ce bana insha Allah sai mun taimaka wa maraye dubu ishirin sai an wuce na barakin sai gashi an taimaka wa maraye sama da dubu talatin da shekara ta sake gewayowa sai ce insha Allah sai an taimaka wa maraye sama da dubu hamsin kuma an taimaka mu fiye da haka duk da wannan matsala ta corona din an samu taimako sosai kuma an taimaka wa marayu don haka taimaka wa marayu akwai alkhairi ciki kwarai da gaske eh wannan kwamitin muna da shi a nan gari mu ma ko muna iya gwargwadon abin da ya sawwaka gwargwadon kurji gwargwadon ruwan sanji bahaushe eh Allah ya tare mana buɗi ya ba mu hanyoyin da za mu iya mu yi musu duk abin da ma ya kamata ma ba ma ɗan wannan abin da muke badawa ba eh wal masakin da abin da ya shafi miskinai wato in aka kawo kalmar miskin in da ya zo shi ɗaya to yana nufin da miskinin da fakiri gaba ɗaya an gane to idan aka zo aka ce ga miskin ga fakir duk an kawo sa aya guda to kowane kuma yana ɗaukar ma'anansa to masaki na nan miskinai talakawa ake nufi sawa'un da miskini da fakiri duk sun shiga nan saboda haka a taimaka musu in an duka dukiya ne na zakka a basu mai iya basu hannun jari su kama sana'a ya basu mai iya ɗauko su a matsayin yaren gida su ba su rika samu abin da za su ci su sha yayi musu mai rika basu abin da za su je su nemi kuɗi ko da a rika rabawa ne na riba a basu da dai sauransu taimaka musu su ma akwai alkhairi kwarai da gaske wa kulu lin nasi husna kai ko ba ku da abin da za ku ba mutane ku faɗa musu magana mai kyau alkalimatu tayyiba sadaka ba haka ba an zara daddadan kalma ma sadaka ne eh daddadan kalma ma aji lafuzza masu kyau suna fitowa bakinka ko ba ka da abin da za ka ba mutum shi yasa wani daga cikin magabata ya ziyarci dan uwansa mai hali yana zuwa sai dan uwan ya gince masa sai ya sha toka a tunaninsa ya zo ne ya kwashe masa ɗan abin da yake da shi na dukiya bai sake masa fuska ba har ya gama abin da yake zai wuce sai ya ɗiba kuma dukiyan sai ya bashi duk da ya bashi dukiyan kuma bai sake fuska ba har yanzu wai don gobe kai dawo da ya fita sai ya rika rera masa waka yace idan nittu minka alwadu fal malu hinun wa kullu alladhi fawqa turabu turabi yace idan nittu minka alwadu inda zan samu so da kauna da sakin fuska da murmushi wannan ma ya wadatar da ni falmalu hinun dukiya abin banza ne domin wa kullum da zai fafa turabu turabu duk abin da ke doron kasa wata yana kasa zai zama ba ya kan kenan ba saboda haka sakin fuska ka sake mutum fuska ma wani lokaci ya fi sakin hannu aka ce ko ba haka ba eh sakin fuska wani lokaci ya fi sakin hannu eh saboda haka wa kulu lin nas husna wannan duk alkawalla ne da Allah ya doka bari Isra'il ana faɗin kowane gaba su ce mun doka za mu yi kowane gaba mun doka za mu yi a takaice sai da suka saba gabobin gaba ki da wa kulu lillahi husnan kuma wa aqimu salata Allah ya ce ku tsayar da sallah kuma kun ga ikamatu salah aka fara itiyani ha bi wajibatiha wa wandubatiha wa sunaniha wa arkaniha da sauran ikamatu salah ke an gane ku sai me wa atu zakata kuma ku bada zakkan dukiyoyinku idan mutum ya mallaki dukiya sai kai nisabi to ya bada hakkin Allah a ci duk suka doka amma gaba ɗaya sai da suka saba wannan dokan gaba ɗaya domin ga dalilin da yasa suka saba sai Allah ya ce thumma tawallaytum illa qalilan minkum sai daga baya bayan wannan alkawalin gaba ɗaya kuka juya kuka saba wannan alkawalin illa qalilan minkum sai yan kaɗan daga cikin su ne suka tsare wannan alkawali shi yasa qur'ani yana wa yahudawa adalci a suratu ali imran Allah yace laysu sawa'a sai ce min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna kitab yatluna ayatillahi ana al-layl wa hum yasjudun laysu sawa'a ahli kitabi ba a yi musu bugun goro ba duka bugun goro za a yi musu ba eh an gane daga cikin su akwai masu imanin da suka yi imani da annabi Musa zuwa manzon Allah kuma suka kare gaskiya sai suka yi imani da shi daga cikin su akwai Abdullahi bin Salam da mutanensa wanda tawaga suka yi musamman suka zo suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka taimaka masa shi yasa lokacin da Abdullahi ibn Salam ya musulunta bayan wasu Yahudawa sun taho da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yasa ya boye tukunna yake musu tambaya me za ku ce dangane da Abdullahi ibn Salam suka ce bawan Allah dan bawan Allah mutumin kirki dan mutumin kirki dan asali dan albarka sun gama yaba shi a nan bai wuce minti ɗaya ba sai shi inda zai musulunta me za ku ce Allah ya tsare shi shi da adda babban annabi da babban littafi ya dawo ya bi ka ya kaskanta yace to ayya da ya bi ni ya musulunta suka ta wannan ba zai taba yiwuwa ba sai aka bude labuli Abdullahi bin Salam ne sai sake mai ta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah suka ta yawan ga dan iska ne cikin mu dan banza ne na karshe dan kin na karshen takarda ne wanga wurin lalaci mutumin banza ne a cikin minti da sun yaba shi a cikin minti da sun sauke shi yahudu tuba babu sun matawallaitun sanan kuka juya baya anil mai sa dangane da wannan alƙawla da kuka ɗauka tsakanin ku da Allah illa qalilun minkum sai yan kaɗan daga cikin ku misal Abdullahi bin Salam wa ashabu irin Abdullahi bin Salam da shi da mutanensa wa antum alhali ku mu'ridun kuna bijirewa dokan Allah kun ki ku kiyaye duk abin da Allah ya ɗauka tsakanin ku na alƙawari ya Allah ya
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم وإن يأتوكم كفارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
Allah madaukakin sarki ya ce, Wa iz akhadna mithaqakum ku tuna lokacin da muka riki alkawalin ku cewa la tasfikuna jama'akum kar ku rika zudda jina ne a tsakanin ku wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan bisa zalunci Allah ya ce bai yadda ba kuma baya son ayi wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma Allah bai yadda ku rika fidda sashen ku daga gidajensu ba wanda yafi wani karfi ya kore shi ya amshe masa gida ya amshe masa dukiya ثم أقررتم sannan kuka tabbatar da haka cewa kun doka za ku kiyaye wa antum tashhaduna kuna halarce a gaban ku akai tun misa kuka saba wannan doka thumma antum sannan ku dai har yanzu haula'i ku da ku ake yi tattuluna anfusakum sai gashi kun dawo kuna kashe kawunan ku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da sashe daga cikin ku daga gidajensu tazaharuna alaihim har kuna taimakawa juna wurin fishe su din bil ismi ta hanyar saba wa Allah wal udwani da ke tare dokan Allah sannan kuma wa in ya'tukum ku kuka kore su fa amma kuma wa in ya'tukum usara in sun zo muku a matsayin yan fursunan yaki an kama su tufadun ku kuma je kuna fanso su kuma an ce fa ku kore su kun kore su sun je hannun wasu an kamo su kuma kun je kun ba da kuɗi kuma kun amso su kuma wa huwa muharramun alaikum hakan haramun ne gare ku me ikrajuhum fi Allah ya haramta ku fidda su daga gidajensu wannan malama suka ce abin da ke faruwa kenan har yanzu gashi nan kuma har duniya sanade tsakanin Isra'ila da Falastina kun taba ji an ce an faɗi sai dai abin ya kwanta kuma nan gaba ya tashi eh Yahudu yan kama gida zauna ga sunan a BBC America duk kuna jin sa labarin sa lokaci haka suke kisan junansu tun inda suka fito har yanzu haka suke kuma har kiyama ta tsaya haka za su ta ba su da ai shine yan kama wuri zauna ne kama akwai suka suka zauna shi yasa a yi ta fafatawa a kashe sunan su bar nan su koma nan in an kashe su su dawo nan kaskancin da Allah ya buga musu tun daga wancan lokacin shine yake bin su kuma har kiyama ta tashi Allahu akbar Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'dil kitab yanzu za ku rika yin imani da sashen littafi ne wa tafsiruna bi ba'di kuna kafircewa sashi ai musulunci shiga ake gaba ɗaya ba kafa guda ciki waje ba guda waje ba an gane me yasa kuke haka afa tu'minuna bi ba'dil kitab yanzu za ku rika imani da sashen littafi wa tafsiruna bi ba'd kuna kafircewa sashi kuma wa iya abin nan afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa tafsiruna bi ba'd sai Allah ya musu tambaya to ga tambaya fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum menene sakamakon wanda ke aikata haka daga cikin ku ya yarda da wani bangare in ya dace da sauransa wani bangare ya kiyaye matsayinsa ya makomansa ba za su iya bada amsan ba sai Allah ya bada ai la jaza alahu illa khizyun ba wani sakamako ta tare da shi in banda kaskanci da tabewa dal hayati duniya a rayuwarsa ta duniya kuma wagga duk abin da ya sha na wahala a duniya da kisan kai da rashin wurin zama da rashin kwanciyar hankali da kaskanci ga dukiya mai tarin yawa amma tufafi babu a jiki ga kaskanci ga wahala wa yawmal qiyamati in an je alkiyama Allah ya ce yuraduna ana maishe su ne ila ashaddil azab zuwa ga mafi tsananin azaba kuma wa mallahu Allah bai zafilin bai kasance marafkani ba amma ta amaluna akan abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa da dare da rana na gaskiya da na karya Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun kiyaye suke da ku komai suna nan suna rubuta ba abin da za a ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kun gani ko inna kitabal abrari lafi illiyin wa inna kitabal fujjari lafi sijjin ai magana ya kare Allahu akbar malama suka ce akwai abin da ya faru har ya yi tasiri har musulunci ya ɗauko shi ya samar a cikin alkur'ani shine yanda suka gani a cikin littafansu annabin karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki ce zai bayyana ne a wani gari sai ba a faɗi garin ba sai aka ce garin tsakanin wasu duwatsu da suka tare shiga garin da fita garin kuma wuri ne da zai bayyana yana da itacen dabino mai tarin yawa sai suka yi ta bidan suna ta yawatawa duniya su ga ina ne wurin sai su kama wuri su zauna yanda yin annabi ya zo su nuna su ne suka tarbe shi su suka fara karɓansa alhali kuma su ne za su fara faɗa da shi to wannan sun zo sun ga madina ta dace da siffofin da Allah ya faɗa sai suka riki wurin suka zauna yahudawan da suka zauna a garin madina kenan Yahudawa ne zallan sa masu suka kashi uku. Akwai Yahudun Banu Kuraiza, akwai Yahudu abin nan Kainuka, sannan akwai Yahudun abin nan menene guda. Banu Kuraiza, Banu Nadir, Kainuka, wannan duk gaba ɗayansu Yahudawa ne. To ko da suka zo suka zauna a garin Madina, yau da gobe yau da gobe suka kama wancan gabar bakan da kiyayyen da suke da shi, suka ci gaba da yin faɗa a tsakaninsu. sai suka zo suka rabu sai suka dare suka koma gida biyu gida biyun bangare guda su ake cewa ausu bangare guda kuma su ne hazarci to su wannan ausu da hazarcin kuma bayyanansu sai wayan ga yahudun kainuka da banu kurezan sai suka dawo suka yi shuru suka dakatar da fada kamar yanzu ana fada ne tsakanin musulmi da kafiri sai fadan ya dawo tsakanin musulmi da musulmi zalla shi kafiri ya hutar da shi a lokacin sai ya dawo game ɗan kallo tun da faɗin ta dawo cikin gida to abin da ya faru kenan da su abin nan abin nan kainuka da banu nadir da banu kurai dama suke faɗa zalla zallan su kamar yadda qur'ani yace wakalatul yahudu laysat an-nasara ala shay wakalatul nasara laysat al-yahudu ala shay kuma wahum yatlul kitab daga baya da musulunci sai suka ce me wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara yanzu hadu kenan saboda fadan ta dawo cikin gida to tunda fadan ta dawo cikin gida sai suka dawo yanzu suka zama yan gutsiri ma su ne sai su je ga wayan gawa su yi munafunci su yi gulma yau kuma su je ga wayan ga suna sa ta hura wutar gaba tsakanin suka ci gaba da faɗa da gaba har aka kai lokacin da Allah madaukin sarki ya yi ko annabi sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar da manzon Allah ya zo a garin Madina ya cimma ausu da hazraji ko ga maciji ba sai kuma asali kabilan kainuka da banun nadir su suka taru suka karkata gefen azraj abin nan gefen abin nan menene faɗa yanzu a na mutanen madina wanda ke nan dama na'am a'a banun nadir da banu kainuka abin nan duk asali su ne yahudawan da suka fara zama kafin aus da hajar yake son ci to yanzu banu nadir da banu kainuka sai suka koma wurin aus yanzu sun dawo suna gwada wa hausawa su muna tare da ku amma ba wani taimaka musu suke ba zuga su suke yi su yi ta faɗa da su da hazard abin da ya faru kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya aiko shi sanadiyan sai ya zama tunkewan wannan matsala din da ke tsakanin sai ya zama sanadiyan tunkewan wannan matsala din domin idan misali kana cikin Hausawa ta kashe koda kare ne a cikin hazard to mutanen ku za a kashe ba san iyaka ba wataƙila ana yin shekara goma ishirin ana ta kashe mutane saboda kun kashe kare ko kuti ko ko kaza ko wani abu na wannan abin nan guda ɗin shi yasa qur'ani yazo yake bayanin cewa saboda zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ta dalilin sa Allah ya hada zukatan su qur'ani ya faɗa cewa kuna kaman bakin gaba ne na wuta kuna dabba ku fada ciki sai Allah ya ku annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne ku menene fa an kaza kun min ha me farkon ayat wa kuntum ala shafa hurati har yanzu rabi kuke ta bada ko ba haka yawa aya ga ayan nan wa tatimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wannan aya ku duba tafsirin za ku duba yana magana tsakanin Haus da Hazara da wancan lokaci wa atasimu bi hablillah yani dinillah dinil islam kenan wala tafarraqu eh karshe Allah cikin ikon sa sai dunki a tsakanin ha Allah madaukin sarki yana masa gori da baya sun wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa an kaza kun minha kamar haka ne Allah yake baiwarsa ga bayi a wanda yake Allahu akbar wannan shine abin da ya faru a tsakanin Aus da Hazrat lokacin da manzo Allah ya zo a garin Madina kuma ta dalilin haka Allah ya dinke wannan barka da ke tsakanin su suka dawo suka zama abu daya eh shi yasa yana daga abin da manzo Allah ya faɗa karshe karshen rayuwarsa yana cewa daga wahajjatul hajjatul wada da yana ban kwanansa yayi ta lissafin abubuwa da yawa daga ciki yake cewa gaban karshe ne fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum rikaba ba'd kar bayan wucewa na ku dawo ku zama kafirai kamar cayin da kuke da kuna gaba da juna sashen ku zo yana sarin sashe kuna dukan sashi kar ku yi haka manzo Allah ya faɗa daga cikin hudu din ta karshe eh wanda kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya zo ya sababu daga baya wannan suka fito irin yahudu da abin nan munafikai da sauransu suka kikiro suka fi da wannan kungiya ta shi'a din wanda asali tawaga ce wanda suke so su kawo gaba a tsakanin musulmai kuma sun samu sun kawo ya yi tasiri kuma a lokacin. Mun kai ƙarshen aya? Ok, aya guda wannan na wa mallahu bi gafilin amma ta'malun mun fasara shi ko? Sai Allah ya ce ulaika irin wayan ga mutanen da aka siffanto nan Yahudu din ke. Ulaika allazina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah. In kana bidan wayan da suka bada lahirin suka karbi duniya ta su ne sun samu. Sun sun yarda su yi hasarar lahira domin duniyansu don su gyara duniyansu ulaika su ne waɗanda ishtarawul hayatar duniya suka sayi rayuwar suka sayar da rayuwar duniya bil akhirat da lahira suka zaɓi layi abin nan duniya akan me akan lahira an gane ko to fala yukaffafu anhum al azab ba za a sassauta musu azaba ba gobe kiyama sanan wala hum yunsarun kuma ba za a taimake su ba balle a kare su daga azaba za su tabbata a cikin ta khalidina fiha abadan abin da muka faɗa daidai Allah kai muna muwafaka inda muka samu kurakurai ko kuma ce karanci ilimi Allah ka yafe mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah